والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تهتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز haramun ne daga zaren ɗaukan harama da haji ko umra a kan mace ta tufatu da safan hannu safan hannu wanda ake sa yatsu a ciki din nan ai akwai safa da za a ga an yi ɗan yatsu a ciki to kaga ita mace dama inda ya haramta ta rufe shine fuskanta da tafin hannunta amma shi kanshi tafin hannu ɗin sai idan ta rufe shi da abin da yake satir kamar safan hannu shine haramun amma kamar dan ta yi lullubi lullubi ya bi ta kan hannunta wannan ba matsala ba amma ta sa wannan safan kaga musamman ta rufe tafin hannun nata wannan ta aikata haramun kuma ainihin sakamako zai biyo ta wasatir wajihin hakanan haramun ne mace ta rufe fuska ita guri biyun nan su ne suke haramun ta rufe tafi da fuska banda tafinta banda fuskanta duk jikinta ko ina za ta iya lullubewa ba matsala illa lisatirin sai dai fuska ɗin da aka ce haramun ne ta rufe sai dai domin sutura ita kyakkyawa ce yadda idan ta bar fuskanta a buɗe kyan fuskantar zai iya fitinan mutane to dalilin wannan sai a ce an yarda ta rufe fuskan kaga dalilin sutura sannan bila gharzin bari in sharo nan sannan bila gharzin idan don suturan ma za ta rufe fuskanta to ba tare da ainihin ɗinkewa ba ba za ta ainihin ɗinke wannan suturan ta ɗinke shi ya zamo in tana so ta ɗaga ba zai ɗagu ba kamar yadda ake yin wani abu ainihin jilbab da ake cewa kimar za a ga an ɗinke an sa wani abu shara-shara an ɗinke haka wanda shi na ciki yana ganin na waje na waje baya ganin na ciki to duk matar da ta yi wannan ɗinkakken sai ta ba da fidiya warabu ɗin kuma ba tare da ɗaurewa ba suturan da za ta rufe fuskan ba za a ɗinke shi ba kuma ba za a ɗaure shi ba kawai za ta sake shi a sama ne ya zo gashi ya rufe fuskan amma kaddara da iska zai daga ko wani abu bai ɗamfuri da fuskan ba zai iya ɗagawa to wannan kaɗai aka yarda ta sa wa illa in ku aka samu akasi na ɗaya daga cikin abubuwa uku nan da muka faɗa misali ta rufe fuskan ba don sutura ba ko kuma don suturan ne amma ta tsinke abin da ta rufe fuskan da shi ko kuma ta ɗaure sai mu ce fa fidiyatun sai ta ba da fidiya wannan mace kenan wa alar rajuli hakanan haruma bil ihrami alar rajuli kenan ya haramta da zaran ɗaukan harma da aikin haji ko umra alar rajuli akan namiji muhidun ya sa duk abin da zai kewaye gaban shi na tufafi wato akwai muhid akwai muhid idan aka ce muhid abin da aka ɗinka to shi ɗinkin ba shine illan ba a ihada ɗin shine illan ya kewaye gaban amma ko da abin ɗinkekke ne yanzu misali ya samu ainihin babban riga da gashi nan a ɗinke amma sai ya linke shi sai ya yafa shi a baya kaga wannan bai zama muhit ba ba matsala saboda haka ya sa abin da ya kewaye gaban shi shine aka hana ga namiji kuma kewaye gaban ba wai fa sai da ɗinkawa ba wa in bi nasijin ko da da saƙa ne aka kewaye abin zai kewaye gaba kamar yanzu misali riga ne da aka zo maimakon a je a yanka a ɗinka sai aka bi shi da saƙa aka yi wuyan a saƙe aka yi hannayen ma a saki ba tare da ɗinkawa ba to ko irin wannan ne idan ya saka kaga ai ba ɗinkawa kai ba ko amma in ya saka zai kewaye gaba sai mu ce sai ya ba da fidiya au zarrin ko da ainihin zar zar ɗin sun ce wani abu ne kamar safa wanda ake lullube gaba da shi kamar mayaƙa ma suna sakawa a ƙabansu kamar mutum zai iya sakawa a al'auran shi ya rufe mar al'aura to irin wannan shi ma idan mutum ya saka zai rufe ainihin gaba dole in ya saka shi zai ba da fidiya au atsigin ko kuma kulli kamar kwarjallan da aka ce rida'in wa izar to nan izar din kaga ai zani ne wanda daura shi zaka yi ka, ka, ka ninke shi to ko da irin wannan ne sai mutum ya kama ya kulle bakin shi shi ma ya kewaye gaba sai ya ba da fidiya balle kuma ya samu wani igiya ya daura akan shi ya kulle aka in je ya kulla wani abu a jikin shi ya kewaye gaba ya kulla shi ma sai ya bada fidiya illa iyaka wannan izar din in ya yafa shi sai dai ya hada ya linke shi haka wannan linkewan ya zama shi ya rike shi ba daurewa ba ka katamin kaman zobe shi ma idan namiji ya sa wannan fadin namiji muke magana mun gama da mace kamar namiji ya sa zobe kaga shi ma zobe ai ya kewaye gaba saboda haka shi ma sai ya bada ainihin fidiya wa quba'in kamar alkabba irin alkabban da za ga an tsaga tsakiyanta amma idan an kifa ai kaga an kifa zai kewaye ainihin gaban kafada to irin wannan alkabban idan mutum ya sa ya kifa ya rufe jikin shi shi ma sai ya bada fidiya wa in lam yudkhil kumman kuma shi wannan alkebban ko da bai sanya hannun rigan ba alkebba in ka lura ko wanda yake da hannu ko to ba wai illan sa hannun bane kawai illan kifa alkebban ya rufe kafadun shi ne ko da bai saka hannayen shi ya fita ba in dai kifa alkebban ya kewaye wannan kafadun su ya bada fikiya wa satru wajhin hakanan haramun ne namiji ya suturce fuskan shi aura asin ko kan shi dama haraman mace fuskanta da tafinta haraman namiji kuma fuska da kai yanzu namiji duk jikin shi zai iya lullubewa amma banda fuska banda kai idan ya rufe fuska ko ya rufe kai wani abu zai biyo bima yu'addu satiran abin da ya rufe da shi din ya zamo irin abin da ake kidaya shi mai rufewa kamar rawani ko hula kai ko yace kadinin kamar taɓo ma ko da taɓo ne yanzu misali mutum ne ya harama da aikin haji sai ya ɗebi taɓo sai mammanna a kan shi taɓon ya lullube mar kai shi ma ya rufe kan shi zai ba da fidiya ko ya manna a fuskan shi ya rufe mar fuska shi ma ya rufe zai ba da fidiya kaga balle kuma sauran abubuwan da dama ana rufe kai ko fuska da su kenan wala fidiyata fi saifin wa in bila uzri amma ya ce ba ba da fidiya cikin mutumin da ya rataye takobi a wuyan shi walau bila uzurin ko da babu uzuri saboda su larabawa al'ada ne takobi duk inda mutum zai je al'ada ne za a ganshi da takobin shi ba sai zai je fada ko zai je yaki ko zai je kaza ba to saboda tsabar wannan har ya kai ga koda ba wani uzuri mutum ya je aikin hajin ma ba zai iya rabuwa da takobin shi ba ya dauko ya rataya gashi ya kewaye gaban amma tun da takobi ne an yafe masa ba komai wa in bila uzurin ko da ba uzuri wa hatizamin hakanan da yin damara wastisfarin da yin kunzugu li amalin domin aiki fakat kadai mun san damara ai ko ku san damara ba alƙadi me damara eh damara damara yanzu mutum zai aiki ba zai samu wani abu ya daure tsakiyar shi ba saboda ya samu karfin yin aiki yawwa to irin wannan in je aiki mutum zai yi kamar an saka wani saran ice ko wani aiki mai wahala sai kai damara kai harma da aikin haji ba komai ko kuma mutum ya yi kunzugu zan kunzugu ba yanzu misali idan mace jininta na haila yana zuwa in tana so ta cire wannan jinin ai za ta samu ainihin kyalle sai ta saka nan ta saka ta nan sai ta cire shi sai ta daure shi sai ya lullube mata abin da dai kamar yara ana samu su ana cewa lafcin ne ko me yawa su famfa su lafcin ai duk abu ne wanda za a sa shi ya lullube al'aura to irin wannan in dan mutum yayi wani aiki ne ba komai amma haka kawai mutum ya saka shi ne zai bada fidiya shi yake cewa ainihin istisfar kunzugu eh ko bance ma in mutum yana da bance ma wani lokaci za a ga mai bance sai ya sa bancen ta tsaka ita ƙasa sai ya jawo shi ta nan sai ya haɗa ya ɗaure to wannan kaga shi ma kunjugu ne duk wannan ba komai li amalin faqat amma yace ba wajen damara da kunzugu din sai idan dan aiki mutum zai yi kadai amma dan jin dadin kanshi ne kawai ya saka to ne ya zama muhid dole sai ya bada fidiya wajaza khufun khubiya asfala min ka'abin li faqdi na'alin aw guluwihi fahishan yace kuma wajaza ya halatta khufun mutum ya sa hufi hufi din shine kaman takalmin fata kaman safa ne na fata to ya halatta mutum ya sa amma kudiya asfala min kabin in an yanke shi kasa da idan kafa kamar irin takalmi da ake yi kamar rabin kafa a ciki rabi a waje kaga kasa da idan kafa a yanke to irin wannan idan mutum ya saka ya halatta amma falli fatsagi na alin in ya rasa takalmi sawu waje ko da ka je ka nemi dama an ce in an gera silifas ake yi sai ka gama neman duniya ka rasa silifas dama kana da kufinka a yanke ko kuma gashi nan ka ɗauko ka yanke shi ƙasa da idan ƙafa yanzu tun da ka rasa takalmi in ka saka ka ga shi ma zai kewaye gaban amma duk da zai kewaye gaba saboda illa na ka rasa takalmi ne ka saka shi ba komai au guluwihi fahishan ko kuma tsadan takalmi yayi yawa yanzu misali kai ne ka ɗan ɗauki hufinka ko ɗan takalmin ka sau ciki ka tafi da shi aka an gama aikin haji za ka ɗan yi adanka da shi in ka ji a silifas ai ko ina in ka ji a jirda akwai kawai kana zuwa sai ya ce yau silifas ya yanke nawa ne silifas aka ce riyal hamsin ko riyal ɗari da ka buga lissafi wajen naira dubu goma daga wannan takalmin ko dama nan ma dubu da ɗari biyu ka ziya kawai ka ɗauko ka yanke shi ka saka shi kenan tunda wannan wanda ka je ɗin yake da arha ya yi tsada kai kuma in ka ce za ka siya za ka shiga matsala sai ka bar wannan ainihin takalmin ka yanke hufinka ka saka ka yi aikinka da shi ba komai kaga saboda tsadan shi kenan ko saboda kane ma ka rasa wattiqa ushamsin hakanan ya halatta kaga duk wannan fa ya ba mu ainihin hukuncin a dunkule ne cewa bai halatta mutum mai harama da aikin haji ko umra ya sa abin da zai kewaye gaban shi ba to shine sai yake istidraki na abubuwan da gashi sun kewaye gaban ko kuma sun rufe fuskan ko kai din kuma za mu ce ba komai shine ka wannan sofi din su kunzugu din su ainihin damara din kaga da abu ne wanda zai kewaye gaba amma wa'annan din duk an cire su ba komai sannan wattiqa ushamsin kiyaye fuska daga rana aurihin ko da iska biyadin da hannu mun ce mai harama da aikin haji namiji ba zai rufe fuska ba ko ba zai rufe fuska da kai ba in mace ce ba za ta rufe fuska da tafin hannu ba to yanzu sai ya zama kana tafiya rana tana kwallowa sai ka sa tafin hannunka kake tare ranar yanzu wannan tafin hannun da ka sa shi ma kamar ka rufe fuska ne ko to amma duk da haka tun da dai illa ne na rana zai maka ka tare ba komai ko kuma iska ne ta so sai ka sa tafin hannunka ka tare to yanzu wannan shi ma duka ba komai eh a'a wannan kuma wani abu daban kenan ka rufe au madarin ai ko shi wannan din idan ka duba kasu akrabul masalik zaka ji ya ce bilalaskin shi din ma na kiyaye iska din da kiyaye rana din yace bilalaskin banda dan farawa kawai za ka yi gwargwadon da zai kiyaye ka amma in ka dan fara ka haɗa hannun da fuskan suka ce shi ma ya zama satin dole sai ka bada fiya aha yace au madarin ko kuma kiyayuwa daga ruwan sama bi murtafi'in da abin da yake maɗaukaki yanzu misali ana ruwan sama ne sai ya zama kana da wani abu wanda yake in ka ajiye shi a kanka satir ne amma za ka iya ɗaga shi misali kamar lema ana ruwa kana tsoron ruwan kare taɓa ka sai ka ɗaga lema ya yi sama to yanzu wannan tunda illa ne na kan ruwa ya taɓa ka ya sa ka suturci da murtafi wannan ba komai shi ma an yafe shine au madarin shine au ittiqa'u madarin kenan bi murtafi'in wa taqlimu zufurin in kasara hakanan ya halatta mutum ya yanke farcen shi da ya karye kaga mai harma da aikin haji ba zai yanke farce ba yana taba farce wani abu zai biyo to amma yau ga farcen ya karye ka san shi al'adan farce in ya karye in baka yanke ba zai rika karuwa ba mamaki ya je jima rauni wani lokaci ma kana taba shi zaka ji zafi so saboda wannan illan tun da ya karye an yadda ka yanke shi wannan yankewan ba komai shi yasa yace in kasara amma barkin lafiya kalau mutum ya je yanke akwai matsala wartida'un bi qamisin hakanan ya halatta mutum ya kwarjallantu bi kamisin da riga yanzu misali muka ce mutum ya yi tajrid ma'ana ya tsiraitu daga dukkan riga da wando gaba daya ya zama fi rida'in wa izarin ba ko fi izarin wa rida to yanzu wannan rida din ai mayafi ne wanda za a yafa a baya to shi da yazo mayafin da zai yafa din sai ya dauko rigan shi kamar babban riga haka dinkakke sai ya buɗe shi sai ya kwarjal sai ya mayafin da shi ya yafa kaga riga ne asalin shi ba mayafi ba amma yanzu ai ba sakawa yayi ba yafawa yayi kamar yadda ake yafa mayafi to yanzu wannan abin da yayi din ba matsala ba za a ce dole sai ya nemo kyalle na wannan mayafi din ba wartidawun bi kamisin ko wa fi kurhi sarawili a cikin karancin yin kwarjalle da wando ko kuma ainihin rashin karanci a ce shi ma ya halatta riwaya ta ni an yi riwaya biyu wasu malamai sun tafi akan cewa za ka iya yin ainihin mayafi da riga amma wajen kwarjalle da wando wannan akwai munin ainihin aiki idan ka ɗauko wando ka ce za ka yi zani da shi ka ai wando ba zai ma zani mai kyau ba saboda haka wasu suka ce makaruni ne yi da wando ɗin kwata-kwata amma riga kan za ka iya yafawa na wajen wando ɗin dole ka nemo kyalle ka ɗaure kamar yadda ainihin kwarjalle yake wasu kuma suka ce ba karanci mutum zai iya buɗe wandon shi ya yi kwarjallen da shi da ya rufe shi kenan shine aka yi riwaya ta wa tazallulun bi bina'in hakanan ya halatta mutum ya inwantu bi bina'in da gini kai harama da aikin haji ko umra sai ainihin akwai rana a gari sai ka samu wani gini wanda yake da inuwa ka shiga karkashin inuwan wannan ginin ka sha inuwan wannan ba za mu ce ka suturce jikinka ba ba komai ya halatta wafi ba'in hakanan da hema an buga wani tanki haka ka shiga cikin tankin ka sha inuwa shi ma ya halatta wa maharacin ko ta rumfa idan aka ce mahara kamar haudaje rumfa ce ake yi wanda yawanci larabawan za a yi yarinya aure hakan za a kai ta ɗakin miji ana yin wani rumfa ka a rufe shi sai a ɗauki amarya a ciki to wannan ma ana ce masa mahara kuma rumfa haka ma ana cewar mahara abin da ya ka rufe saman shi ya sauko ya zama yana yana da tushe ta ƙasa to yanzu ya halatta ka shiga ka sha inuwan wannan lafiha amma banda suturce mutum banda sutur banda suturce jiki fiha a cikin rumfan misali ka shiga cikin rumfan kuma ka samu wani abu mai suturcewa wannan an hana amma ainihin rumfan da yake sama ko ginin da yake sama ko ainihin yaman da take sama ka shiga cikinta wannan ba matsala ka saubin bi asan kaman tufafin da aka ɗaga shi da sanda shi ma ainihin an hana ba zai yiwu mutum an yadda ka yi da abin da yake da tushe kamar rumfa kamar hema kamar ainihin gini da sauransu amma wannan itace ne sai aka samu ainihin tufafi sai aka buɗe shi da itacen a sama aka rike ka shiga ƙarƙashin wannan ainihin wannan ainihin tufafin da aka rike shi da itace wannan an hana sai dai kamar can da muka ce in domin kiyaye kai daga ruwan sama ne wannan kuma a can an yi sauki ba komai fafi wujubil fidiyati to shi wannan tufafin da aka daga din da kuma ainihin mahara ko kuma kibai ko bina'i da mutum ya shiga cikin ta ya shiga cikin ta sutura din yaya shi wannan dole mutum sai ya bada fidiya ko kuma mustahabi ne yin fidiyan shine khilafun akai sabani wasu malamai suka ce duk mutumin da yana cikin hema kuma ya sake sutura da wani sutura dole sai ya bada fidiya wasu suka ce a ko a ciki ne ka sake samun wani abu in dai murtafi ne ka shiga cikin shi babu wani ainihin fidiya da zaka bayar wa hamlun li hajatin hakanan ya halatta mutum ya dauki wani kaya amma li hajatin dan bukata ba mun ce ba za a rufe kai ba ba kaga yanzu ka dauki kaya ai daidai da ka daura kayan ai ya rufe to amma idan bukata ne ya kama na daukan kayan kamar yanzu misali ka je da kayanka ne na bukata sai ya zama a gurin nafsi nafsi yake ba wani dan dako da zai daukar ma shikenan aka ce alhaji kowa ba shi yake daukan kayan shi sai ka kinkibi kayan ka ka daura a kanka to yanzu wannan kayan da ya rufe kai din tunda bukata ne yasa ka daura ba komai an yafi wa hamdul lihajatin kenan au faqirin ko kuma mutum ya dauki kaya dan talauci mutum ya je guzurin shi ya kare ba wanda zai baka sai dai ga nan ana dako in kana bukata ka je ka yi dako ka samu abin da zaka ci yanzu kaga wannan daukan kayan yayi ne dan talauci ya samu abin da zai ci to wannan shi ma ba komai zai iya zuwa ya ɗauka bila ta jirin amma ba tare da kasuwanci ba ba zai mutum ya ɗauki kayan kasuwa a kan shi ya yi talla ya yi harama da aikin hajji ba amma a nan wajen rashin kasuwanci ɗin malamai suka ce sai dai idan kasuwancin ya ta'allaku da abin da zai samu ya ci ya samu kanshi a gurin da shi dama ɗan kasuwa ne ya zo da kayan kasuwancin shi sai ya zama dama ya zo ne yana bukatar zai dan ajiye in an gama aikin haji shikenan yaje ne falalan Allah ya dauki kayan kasuwan shi kewaya sai gurin guzurin sai kare da guzurin ya kare sai ya zama ba inda zai samu abin da zai na dako ma ya ci abinci sai dai wannan kayan kasuwan kan in zai dan kewaya yayi talla zai samu masu siye kuma kayan ba zai riko hannu ba sai an daura aka to saboda laruran abincin shi an yadda ya dauka ya kewaya din ya siyar dan ya samu abin da zai ci amma dan ya samu yawan riba wannan ba za a yarda mutum ya ɗauki kayan kasuwa ya ɗaura a kan shi ya rufe kan shi ba. To ai daga baya ke nan bayan an gama aikin hajjin ake magana. Aha. Shi ne ya ce auka kirin bila ta jirin ba? Wa ibdalu saubihi kuma fa nan ba wai kasuwancin aka hana ba ɗaura kaya a kai ɗin ka fahimci zancen. Ai kan aka ce ba za a rufe ba. to tunda ba za a rufe kai ban larura ya faru ba muka ce laruran in kayan shi ne zai ɗauka an yadda ko kuma ba shi da kuɗi ne da ko zai iya samu abin da zai ci an yadda ya ɗaura amma kasuwanci ba yadda ya ɗauki kayan kasuwa ya ɗaura ba wa ibdalu saubihi hakanan ya halatta mai harama da aikin haji ya canza rigarsa yanzu misali ya halatta in ka je harama ka sai harami kaman guda biyu ko uku haka in wannan yayi datti ka cire ka sa wannan wannan ma yayi datti ka cire ka sa kan ka gama ka canza harami ko nawa ma ba hana ka ba au bai uhu ko sai da shi shi ma ya halatta ka je ka yi dressing din ka fito yau sai ka ji abun ko yana wani kaikayi ko wani abu ka koma ka je ka ce ina mai siyan wannan kayan ka siyar ka siya wani duk ba hana ka ba ko ka je ka yi kakara ma bayan kwana biyu ka je ka ce nawa zan cika irin wannan nake so sai ka ba su wannan a baka wani ba hana ba amma bi kilafi gasili sabanin wanke shi ka san shi aikin haji daga mutum ya yi harama wannan dattin da yake jikin shi shi ma yana da ma'ana ba a yadda ya gusar da wani datti a jikin shi ba to shi wannan haraman ai dattin na jikin shi ne gogo a jikin haraman a jikin wannan abin nan a jikin wannan kyallen harami din saboda haka in cirewa zai ya sa wani ba matsala amma ya cire shi din ya ce bari ya wanke shi sai mu ce ba mamaki ko wasu kwarkwata a jiki ma wanda garin wankewan za ka iya kashe wannan kwarkwatan a halin ko mai harama da aikin haji ko umara biya na ce kashe kwarkwata a jikin shi ba saboda haka ba za ka wanke ba kwata-kwata shine yace bikilafi gasilihi illa linajisin sai dai domin najasa idan najasa ya taba ainihin kyallen haramin mutum yana da daman ya wanke amma shi ma fa bil ma'i faqat in ma najasan ne ya taba zaka wanke da tsuran ruwa ne ba za ka sa sabulu ko ka sa wani abu wanda zai gusar da datti ba wa buddu jurhihi hakanan ya halatta mutum ya matse ainihin ciwon shi kamar maruru kamar wani kurji da mutum yake da shi ya harama da aikin haji to ya halatta in yayi ruwa ya matse wannan kwayan cikin ya fita duk ba laifi bane wa hakkuma khafiya bi rifqin hakanan ya halatta mutum ya sosa inda yake koye a jikin shi bi rifqin amma a hankali ka san idan kana susa zaka iya tsinke gashi gashi ma ya fita a jikin ya harama da aikin haji matsala ne sannan kuma inda kake so sa in baka gani mai yawa ko wani kwaro ko kwarkwata wanda wannan susan zai iya sa ka kashe shi to wannan shi ma matsala ne saboda haka in gurin boyayyen guri ne to ka so sa a hankali amma in zahiri ne gashi kana gani wayannan illolin da muke tunani zai faru ba zai faru ba to za ka iya sosawa ko ya ji na ba matsala shine wa hakkuma khafiya bi da sosa inda ya buya jikin mutum amma susan a hankali wa faslun hakanan kyaskyassu irin balli-balli da ake a cire tsohon jini ko macaccen jini a jikin mutum wannan duka mai harma da aikin hajji ya halatta wani guri jini ya taru a jikin shi a yanyanka jini ya fita duk ba matsala bane za a iya amma ba da sharaɗin in lam yu'asibuhu idan bai ainihin ɗaure shi da bandeji ba yanka gurin ba matsala amma kana sa bandeji ka ɗaure sai mu ce ka kewaye gaba sai ka ba da fidiya wa shaddu min diqatin hakanan ya halatta mutum ya ɗaura gyauto li nafaqatihi saboda guzurin shi ala jildihi amma gyautan mutum zai daura akan fatan shi ne yanzu misali akwai abin da ake yi wanda mutum zai tura kuɗin shi a ciki tunda guri ne baka saba ba a cikin haramin a cikin haramin harami ne ko me ake cewa wannan kyallan kaga babu aljihu in ma da aljihu in ka saka aljihun kana cikin turmutsutsu wani zai iya dauke ma kuɗi to yanzu ya halatta ka samu wani abu kaman ainihin yanki mai tsayi wanda yake da ciki sai ka dura guzirin naka a ciki idan ka dura sai ka daure shi a jikinka kaga yana daure dai a jikinka duk mutumin da zai taba zaka ji to tun da dai ainihin akwai bukata na guzurinka ne zaka daure a jikinka gashi zai kewaye gaban amma an yafe ma ba komai shine wa shaddu min diqatin daure gyauto li nafaqatihi saboda ainihin guzurin shi da yake cikin wannan gyauto wanda zai daura ba matsala amma fa ku kula ala jindihi inda gizo yake saka kenan ala jindihi akan fatan jikin shi zai daura yanzu misali ga kwarjallanka wanda zaka daure ko to idan ka ɗauko wannan gyautan naka ba wai in ka ɗaura zanin ne za ka ɗaura a kan zanin ba a'a a jikin fatan ka za ka ɗaura in ka ɗaura sannan sai ka yafa zanin a kai ka kulle amma idan ka sa zanin sannan ka ɗaure sai mu ce wannan ai ɗaure zanin kai saboda kar ya zame ta kewaye gaba sai ka bada fidiya mun gane ala jildihi akan fatan jikin shi zai ɗaura sosai ma kai da abubuwan nan sai dai Allah ya wa idafatun nafaqati gairihi kuma ya halatta mutum ya raba guzirin wani shi tare da nashi mu fahimci nan gurin mutum zai iya daura ainihin gyauton da guzirin shi yake ciki ba matsala sannan in zai daura nashin sai wani ya ce da Allah ga karo na ka sa min a cikin naka in dai idafa ne ba matsala kaga nan za mu fahimci kai ba naka guzirin bane na wani ne zaka karba ka daure sai mu ce akwai matsala ba zai yiwu ka karbi tsantsan na wani ka daure ba sai naka amma idan za ka daure naka sai wani ya kakaran shi za ka iya karba ka saka mar ka daure mar shi ma kuma matukar idan nakan yana nan kana yi kana yi daga ran da naka ya kare dole ka dauki nashi kamiyar mar saboda ya zama ba idafi ba kenan shi yasa ya ce wa idafatu na fakkaci gairihi da raba guzurin wani shi tare da nashi ya halatta wa illa idan ku ɗaura gyautan nan da ya ba dan guzirin shi ba ne dan guzirin wani ne ko kuma da ya zo ɗaurawa bai ɗaura a kan fatan shi bai ɗaura a kan ainihin wannan ƙyallen haramin ko fidiyatun sai ya biya fidiya saboda haka rago ya biyo ka ba ka shi ka yi ka azbi jurhihi kaman mutum ya naɗe raunin shi da bandeji shi ma gashi halal ne amma sai ya ba da fidiya yanzu misali mutum ne yake da maruru ya je aka matse bayan an matse marurun ba za a buƙaci a ɗaure gurin ba saboda kar kudaje da wani barasim da sauransu ba jarasim kai da sauransu to yanzu wannan gurin da aka ɗaure ɗin ai ya kewaye gaba saboda haka duk da illa ne yasa aka ɗaure dole sai ya bada fidiya aura asihi ko mutum ya daure kanshi saboda wani illa yana da al'adar ciwon kai wanda in ciwon kai yana mai dole sai ya daure kan da wani rawani ko wani kyalle to yanzu wannan daure wanda ya dole sai ya bada fidiya aw laski khirqatin ko kuma ya damfara wani kyalle ya samu wani kyalle ko wani takarda sai ya damfara shi ko a fuskan shi ko a kai ya manne wani guri ko ciwo ne ko ya manne to kaga an ce bai halatta ya rufe kai ko fuska ba gashi ya rufe wani guri daga jikin shi to yanzu girman inda ya rufe din ka dirhamin inda ya kai kamar dirhamul bagali zamu ce sai ya bada fidiya amma dan kadan ne bai kai dirham ba sai mu ce ba komai aw lafiya ala zakarin ko kuma ya daura ainihin kyallen akan zakarinsa da ya zo sai ya ce kaga mutum yana tafiya da sirkan shi da sauran kar ya ce al'aura bari ya dan ji dama dama sai ya nannade zakarin shi da wani kyalle wai ko da haramin ya faɗi dai ba za ga al'auran shi ba to yanzu wannan abin da yayi ma sai ya ba da fidiya warai kuwa tunda shi ma zakarin ai gaba ne da jikin mutum au kudu na tin bi uznaihi ko mutum ya sa auduga a kunnen shi shi ma fidiya yawwa dole ka bari iska ya da ka kamar yadda yake dukan na kowa eh duka aukir dasin bisu da gaihi ko ya sanya takarda a kaikainiyan shi kaikainiya shi ne nan akwai ciwo da yake fitowa akwai abin da ake saka wanda yake tsotse ainihin ruwan gurin kuma ya yi magani to irin wannan ya manna a gurin shi ma sai ya ba da fidiya autar kizi na bakatin zahaba ko kuma ya bar zina fakatin mai wancan guzirin da ya raba wa nashi din bayan nashin ya kare sai ya bar wancan zahabu ya tafi bai bashi guzirinsa ba shi ma fidiya biyo shi yanzu misali can baya mun ce ya halatta mutum ya samu gyauto ya sa guzurin shi ya daure a jikin shi ba muka ce kuma ya zo daurewa in wani ya ka karin shi ma ya halatta ya karba ya raba ya daure to amma fa wannan na wani din yana tabbata ne kafin ya cinye nashi yana cin nashi daga nashi ya kare dole ya dauki na wancan ya mika mar tunda yanzu ya zama ba nashi ba na wani ya saka wancan ba idafi ba kenan to yanzu anan sai ya zama yana cin nashi yana cin nashi yana cin nashi bayan nashi ya kare sai ya nemi mai wancan din baya nan ya bari ya tafi to yanzu kaga yanzu ya zama ba nashi ya daura ba na wani ya daura kenan sai ya bada fidiya shine tarki zina faqatin zahaba aurar dihalahu ai tarki raddihalahu ko kuma nashi guzurin ya kare yana karewa maimakon ya dauki na wancan din ya bashi ya ce dama na hada kan nawa ne na wancan da ya kare bai halatta yanzu rike naka ba sai bai miyar bar bai rike to yanzu wannan wanzar da nashi da ya din ya janyo shi ya bada fidiya wali mar'atin khazzun mu tsaya nan to alhamdulillah da ga mu tafi wancan takaddan gurma ko kuriya mu je kan wa kuriya to mu je ma eh haza mawqif خلاص aha wa kuriya shaddu nafaqatihi to wali mar'atin khazzun wa halyun shikenan ba wali mar'atin mace ya halatta khazzun ta sa zaben masar alhariri ne tufafi ne na alhariri kaga alhariri bai halatta namiji ya sa ba ko amma ya halatta mace ta sa to kasancewar ta yi harama da aikin haji ba haramta mata ba ko ta yi harama da aikin haji ma tana iya amfani da wannan alhariri din wahaliyun haka nan duk sauran kayan ado ma mace za ta iya sawa tana harama da aikin hajinta za ta iya zuwa da su munduwanta irin su ainihin warewarinta irin su dan kunnanta irin su zobenta duk za ta iya sakawa tana harama da aikin hajinta ka san munduwa ba eh munduwa ba ka zo munduwa ba ka san rakka ba akwai abin da mata suke yi ado da shi na azur ba ba yan wara ka suke ji wara ka din ka yi na eh a ce ba matsala a to in ka sa kuma ya ce